أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewa shi nufaci haduwar mu a wannan wuri mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu ko bali kiyama ba hujja akan mu ba kusan a wannan darasi namu na a sharhu hisnul muslim muna tattaunawa dangane da abin da ya shafi mas'aloli waɗanda suke da alaka da ambaton Allah madaukakin sarki da kuma addu'a wannan ko bayan mukaddima da ta gabata a yayin da in ban manta ba a matsala ta farko mun tattauna dangane da abin da ya shafi fa'idoji na ambaton Allah a matsala ta biyu muka tattauna dangane da abin da ya shafi ladubba na yin zikiri da kuma addu'a a matsala ta uku muka tattauna dangane da lokutan ansar addu'a da kuma halayen da ke sanya addu'ar mutum ta ansu. A na hudu mun tattauna da ita karan kanta ansar addu'ar, sai na biyar muka yi magana akan waɗanda ba a ansa addu'ar su da kuma dalilan da ya sa ba a ansawa. Na shida muka yi magana akan abin da aka yi hannun yin addu'a gare shi. sai kuma matsala ta bakwai wadda ita ce abinda muke cikin tattaunawa a yanzu shine kwadaitarwa karkashin ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da abin da ya shafi addu'a to matashiyar darasin mu yau shine kamar abin da marubucin yace wa zakartu arba'atan wa 30 min al-awqati wal ahwali wal awba' allati yujabu fiha du'a na ambaci lokuta da kuma halaye da yanayi wanda ke sanya a anshi addu'ar mutum ya faɗi abubuwa har guda 34 lokacin da ake ansar addu'a yanayi ko hali da kuma tsari da matakai da mutum ya kamata ya bi domin ansar addu'a shi sai lissafo su a takaice kamar haka sai shahiya su ne lailatul qadri daga cikin lokunta an sa addu'a akwai daren lailatul qadri wanda dare ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwadaitar da fadalan shi a cikin hadisai kamar yadda ayoyin alkur'ani masu girma suka yi magana akan wannan dare mai albarka har Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر dare ne guda ɗaya alherin da ke cikin shi ya fi watanni dubu wanda ya muwafaka ya riski daren ya yi addu'a za a ansa idan ya yi ibada ya dace to zai samu lada sama da wanda ya shekara tamanin da ɗoriya yana yi ma'ana shi ne watanni dubu domin malamai sun lissafa wata dubu kusan shekara tamanin da hudu da wani abu to kaga wanda aka raya shi ya rayu shekara 80 ya manyanta kwarai da gaske to za a baka lada a wannan daren da in kayi muwafaka ka dace ladan da zaka samu a wannan shekarun cikakku sannan wa dubur salawat al-maktuba ana ansa addu'o'i bayan sallolin farilla idan mutum yayi sallah ya gama azkar wanda aka umarce shi to ya zauna ya roƙa wa kanshi alherai na duniya da kuma lahira kada mutum ya tashi haka nan ya tafi saboda dan adam yana da bukata a wurin Allah madaukakin sarki to lokaci ne lokacin ansar addu'a bai kamata mutum yayi sakaci ko wasa da wannan lokacin ba daga ciki akwai jawful lailil akhir wato daddare amma kuma ƙarshen dare ma'ana lokacin da bacci ya fi daɗi lokacin da jiki ke son hutawa lokacin da baccin shi karan kanshi ya yi nauyi to a lokacin sai mutum ya tashi ya gana da Allah maɗaukakin sarki duk sauti ya yi shiru ba ka jin sautin kowa to sai mutum ya tashi cikin ladabi da nuna kalkasti ya roƙi Allah maɗaukakin sarki abin da yake so Allah zai ansa mar amma kada mu manta cikin abin da mutum zai roƙa ya roƙi alheri kar mutum ya yi amfani da wannan damar ya yi ta tsinewa wani yana yi wani fatan sharri wannan abu ne da baya dacewa ka roƙa kanka alheri sannan in ka tashi za ka yi addu'an ka ba wa Allah zaɓi karkarin tsaye doka ce kawai kai ka za ka kisu a aka nuna wa Allah ga abin da kake bukata amma ina roƙonka in alheri ne Allah ka tabbatar mun da shi in ba alheri ba ne ka canza mafi alheri haka manzon Allah ya koyi su idan ka ba wa Allah maɗaukin sarki zaɓi shi ya san mene ne fi zama alheri a rayuwanka daga cikin lokutan akwai bainal abani wal iqama tsakanin kiran sallah da iqama idan ladani ya yi kiran sallah kafin a tada ikama lokaci na ansa addu'a amma dai kada mu manta a dukkanin yanayi da kuma halaye da mutum zai yi addu'a ya duba lafuzza da ya kamata ya roƙi Allah maɗaukin sarki da su domin roƙon Allah cikin wata matsala ba roƙo bane irin roƙon mahaifinka ko roƙon mahaifiyarka ko roƙon sa'anka ko roƙon wannaka akwai kalmomi mafi dacewa da kuma tsari mafi dacewa wanda idan ka kiyaye to ana rinjayar da zaton Allah madaukakin sarki zai ansha addu'arka saboda shi ke cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum umarni ya cewa ku roke ni zan ansa muku mun kuma san shi baya saba da kauli don ya ce ud'uni ku roke ni umarni ne menene jawabin umarnin astajib lakum zan ansa muku sai kuma idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani wa idza salaka ibadi idan bayina sun tambaye ka anni dangane da ni ka gaya musu ina kusa da su ujibu da'watad da'i ina ansa addu'ar mai addu'a idza da'an da haka fali yastajibu li su nemi ansa addu'a ta ni kuma zan ansa musu wa inda nida lis salawat al maktubat da kuma lokacin da ake cikin kiran sallan farilla to shi ma a lokaci ne da idan mutum ya addu'a Allah yana ansa wa inda ikamati salat da lokacin da ake tsayar da sallah wa inda nuzul ghaifi da lokacin da girgije ke sauka ma'ana ruwan sama shi ma lokacin ansar addu'a ne domin rahama ce ke sauka bayan ƙasa in ka roƙi Allah sai Allah ya ansa wa inda zahafis sufufi fi sabilillah da kuma lokacin da rinduna ta musulunci za ta buga yaƙi a lokacin da sojojin musulmi suka taho sojojin kafirai sun taho za a haɗu a lokacin wannan duk musulmin da ya addu'a Allah zai ansa musu shi yasa da yawa wasu daga cikin musulmi suke roƙon Allah shahada ya tabbata a tarihin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallam mutumin da sai an shata daga tsakanin shi da abokan gaba sai roƙi Allah ina roƙonka Allah ka arzuta da shahada kuma sai Allah ya shi addu'a ta shi sai ya yi shahada saboda Allah ya yi alkawari ga wanda ya shahada zai ba shi aljanna mafi gurin abin da ɗan adam ke son ya samu shine aljanna domin fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna faqad faz wanda aka nisa sashi daga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan mutumin ya samu rabo to ashe lokacin da za a buga yaƙi na don Allah lokacin da Allah ke ansa addu'a wasa aminan layi da kuma wata sa'a wani lokaci da dare wasa a tunin yomi juma'a da wannan sa'ar da aka yi magana a kanta ranar juma'a wa inda shiru bi ma'i zamzam ma'an niyyatis saliha da lokacin da mutum zai sha ruwan zanzam ya zama akwai kyakkyawar niyya kyakkyawar manufa tare da shi roki Allah sai Allah an samu bai da lafiya ya zama akwai ikilasi tare da shi sha ruwan zanzan Allah ka bani lafiya sai Allah ba shi lafiya Allah ka baiwa wani lafiya sai Allah ya ba wani lafiya amma kada mu manta daga cikin abubuwan da ke hana addu'a ta ansu mun faɗa cewa akwai cin haramun domin abubuwa ne da ke hana addu'ar mutum ta ansu mutumin da ɗabi'an shi rinsa ido baya tantance abin da zai ci halal ne ko haram a bal wani sa'in ya masan haram ne amma zai yi haƙuri ya rinsa ido ya ci ta wannan zai ta addu'a Allah baya ansa da haka abin da ake bukata mumini ya tabbatar da halcin abin da zai ci domin haka Allah maɗaukin sarki umarci manzanni sai ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah inni bima ta'maluna alim ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci abin da yake mai tsarki ne abu na halal wa amalu salihah ku yi aiki mai kyau inni bima ta'maluna alim ni masani ne dangane da abin da kuke aiwatarwa kuma haka Allah umarci mu'minai ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga tsarkakan abin da muka arzuta ku da shi idan an ce at-tayyib ana nufin abin da yake halal abin da yake zai kara ma ƙarfin imani domin dogara akan halal ɗinka yakan sa imanin ka yi ƙarfi kamar yadda kasancin abinci mai kyau mai gina jiki yakan kara ma lafiya to haka nan da za ka juri cin haramun za a waye gari imanin ka raguwa ke ko da jikin ka yana yin kyau amma imanin ka ɓace ke ittifakar mun sani akwai nau'o'an abinci wanda da mutum zai rika cin su to jikin shi zai kyau zai yi lafiya har ma akan ɗauki wasu daga cewa mun san cewa daman abeba ne na gina jiki to amma ma damar mutum zai ci wa'annan abubuwan idan haramun ne jikin shi zai ginu amma imanin shi zai rushe idan ya kasance na haramun ne an ce ka sha abu kaza ka sha abu kaza abubuwa ne da ke gina jiki amma sai ka yi amfani da wa'annan abubuwan na haramun sai ka ci to yanzu jikinka ya ginu amma imaninka ya rushe to ribar mai ka samu a cikin harka wanda ku abinda Allah ke bukata karfin imaninka shi yasa Allah ke cewa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if sai ce wa fi kullin khair mumini mai karfi shine mafi alheri da soyuwa a wurin Allah sama da mumini mai rauni amma kowanne akwai alheri tare da shi muminin mai ƙarfi da kuma muminin wanda baya da ƙarfi ashe abin da ake bukata kullum ɗan adam ya zama yana haɓaka imanin shi a samu ta ɗauwar ci gaba imanin shi na karuwa lokaci bayan lokaci shi ne abin da ake bukata wafi sahar hakanan lokacin sahur lokacin da asibahi ta keto lokaci na ansa addu'a wa inda al'istiƙazi lailan da kuma lokacin da mutum ya falka da dare faja'an idan ka falka sai ka roki Allah madaukin sarki abinda kake so na alheri ka kuma roke shi ya baka kariya daga abinda kake jin tsoro waddu'a bil ma'fur da kuma yin addu'a bil ma'fur addu'o'i wanda sun tabbata a cikin alqur'ani ko hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin dukkanin lafazi da zaka tsara shi na addu'a bai kai kyau da fasahar lafazin da Allah maɗaukin sarki ya faɗa alƙur'ani ba ko wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa domin lokacin da mai addu'a ke yin addu'a akwai siyakin da ya kamata mai mutum maga da shi sannan ba a san yawan tsawaitawa misali mukaddara mutum ya zo addu'a sai ta yi rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar addu'a ce ta fuskar lafazi ‘yar kaɗan ce, amma ta taro dukkanin alherai na duniyar lahira baki ɗaya. Rabbana, atina fi duniya hasana, ka ba mu hasana a nan duniya. Idan an ce hasana duniya ya haɗa duk komai da komai, wallahi da za a baka alƙalami da takarda a ce ka yi rubutu. Ka rubuta mai kake ganin shine hasana a duniya. Wallahi da za ka shekara kana rubutawa baka iya kidanyawa. Wata hasanan ma baka santa ba. to amma idan ka ce Allahumma atina fid dunya hasana ko rabbana atina fid dunya hasana wanda ya hada da lafiyar da kake so hasana shi ya hada da arziki wanda kake fata mai kyau na halal wanda babu tuhuma a cikin shi hasana ne ya hada da 'ya'ya na gari na gari wanda za su yi addinin musulunci aiki hasana ne ya hada da shugabancin da yake akwai adalci a cikin shugabancin da babu zalunci hasana ne yakan hada da mata ta gari mai tsoron Allah mai taimakawa miji akan addini hasana ne yakan hada da abokan zama makwafta ko abokan aiki wanda kai da su babu cutar da juna hasana ne duk wani abin da yake hasana a duniya in kace rabbana atina fid dunya hasana ka roki Allah da addu'a shamila sai kace wa fil akhirati hasana gobe alkiyama ma ina roƙon ka ba mu hasana wa qina azaban nar ka huta wannan ya fi ka zo kai ta misali Allah muna roƙonka ka arzuta mu ka ba mu kuɗi masu kaza Allah ka arzuta mu da mata masu kaza Allah ka ba mu dukiya mai kaza Allah ka hore mana gida iri abu kaza Allah ka arzuta mu da abu kai ta lissafi kai ta lissafi kai ta lissafi to duka idan ka dubi ayoyi na alqur'ani wanda suke magana akan addu'a misali dubi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama da Allah ka dubi tsari mai kyau rabbana hab lana min azwajina Allah muna roƙonka ka ba mu mata wa zurriyatina da zurriyar mu ya zama qurrata a'yun masu faranta ido wani ido yake nufi anan masu addini hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama dubi rabbana ghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat dubi rabba nasirif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama da addu'o'i makamantan irin wannan wanda sun zuwa alqur'ani da hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam in ka dauke sun ka huta amma ba ka zo ka cika takarda da larabci feji bi feji uku ka har da ce ka zo kai tai wani abin ma sai kai maimai don zaka fado ta addu'ar ka sake maimaita ta wa inda du'a idan mutum zai addu'a ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai kai subhanaka sarki iko ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin ni na kasance daga cikin azzalimai kun ga ɗaya ce daga cikin hanyoyin ansar addu'a wato shine kai furuci da cewa kai mai laifi ne ka nuna wa Allah madaukakin sarki Allah fa ni na yi laifi na zalunci kaina gafaran ka nake bukata na tabbata ba wanda zai gafarta ma in ba kai ba domin dan adam shi karan kanshi idan kai ikirari da laifi a gaban shi yakan ji tausayi ka yanzu misali mukaddara yara ne guda biyu ka kalle su suna aikin laifi ba labari aka baka ba ka gan su suna ba daidai ba shikenan sai wani lokaci sai ka kira ɗaya daga cinsu sai ka ce me yasa kai kaza sai sha ka yi haƙuri kuskure ne na san na yi amma ka yi haƙuri kuskure ne sai ka kira ɗayan kuma ka tambaye su me yasa kai kaza sai sha wallahi ba mi ba idan ka tashi afuwa za ka yi wa wancan wanda ya ce i ya san ya yi amma kuskure ne a yafe masu neman yafiya yake yanzu laifi ɗaya yi wancan kuma ya yi laifi biyu ga laifin ya aikata ga inkarin laifin kuma har da rantsuwa cewa wallahi ban yi ba to haka Allah madaukakin sarki idan ka nemi gafaran shi inni kuntu minaz zalimin wa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allah mun zalunci kawunan zalamna anfusana wa in lam taghfir lana Allah idan baka gafarta mana ba warhamna baka yi mana rahama ba baka ji mu ba to lalle za mu kasance daga cikin tababi gobe da kiyama shi kuma taɓewa ta alkiyama tashin hankalta baya misaltuwa domin ba mu iya agaza maka ba mu iya tallafa maka ba gida ne ba kamar gidan duniya da zaka ce watakila ka samu tallafin suwana da suwana da suwane wanda kake tsammanin zai ce maka ma gobe alkiyama shi ma ta kan shike wa inda du'a bil musiba to haka nan idan musifa ta samu mutum ana son ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labari ya same ka marasa daɗi aiko an yi haɗari kaza a wuri kaza da suwa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi wani sata duk wani abin da yake musifa ce ba wai sai babbar musifa a idanka ba ko da musifa ce karama kana sanya hannunka a jihu ka tabbata kana da naira biyar sai mabukaci ya tambaye ka sai ka ga da ka hana shi gara ka ba shi kaɗan ɗin ba ka da shi naira ka biyar to in bashi naira biyar din naira biyar kaɗan shi amma to amma la tasahayu min i'da'il qalili fa innal hirmana qallu min kada ku ji kunyar bada kaɗan saboda ka hana mutum yafi bada kaɗan kaɗan ka sa hannu ka ɗauko naira biyar sai ka samu ajihun ya huje ta faɗi ai musifa ce to idan kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha to sai Allah ya baka wata naira biyar ɗin ko ya baka naira goma ko kuma ya baka naira hamsin ko ɗari biyar ko dubu biyar ko ya baka abin da shi kaɗai san me zai baka wannan kuma haka ya faɗa duk mutumin da musifa ta same shi idan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati ma'ana Allah ka bani lada cikin musifar da ka jaraban da ita wa khulufni khairan minha ina roƙonka ka maida mafi alheri shi yasa ummu salama Allah ya dade ita lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tunatar da su sai yake gaya musu cewa ba mutumin da musifa za ta sama yayi istirja'i ya roki Allah ya maida masa mafi alherin abin da ya rasa fa sai shi Allah canza masa sai ummu salama ta fahimci wannan ana nan a kwana a tashi sai mijinta ya kamu da rashin lafiya abu salama sai ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai yake gaya musu abu salama ya rasu farkon abin da ya faɗo a zuciyar ummu salama abin da manzon Allah ya gaya musu to shine sai take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha bayan ta faɗi wannan ta san babu kokanto cikin abin da manzon Allah ya faɗa saboda la yantiqu al hawa in huwa illa wahyuha to amma sai take tunani kuma wa za ta samu mafi alheri sama da Abu Salama Abu Salama da tijani ga halin girma da mutunci ya san ya kamata akwai ɗabi'u ba tana inkarin samun masu ɗabi'u irin na Abu Salama a cikin sahabbai ba to amma Abu Salama ya fara manyanta ita ma ta fara manyanta da yawa daga cikin sahabban matasa ne masu shekaru ne shi ku ɗabi'ar matashi baya sanya auri matar da ta kwana biyu to sai take tanin wane ne a cikin sahabban wannan zai ganta ga sauran ƴan mata a cikin gari kuma ta kwana biyu zai aure ta to amma dai tana jira ta ji me Allah zai kaddara amma ta san tunda manzon Allah ya faɗa ita kuma ta yi ta san wannan abin zai tabbata babu shakka bayan kammala iddar wafati ta kammala ta kabata sai manzo Allah sai a zo a gaya mata in ta amince shi zai nemi aurenta ta sai manzo Allah ya gaskiya kaga babu ko shakka ai manzo Allah ya fa Abu Salama in ta amince zai nemi aurenta tace ta amince tace ya rasulullahi akwai abubuwa guda uku yace menene tace na farko dai ina da iyali ina da yaya su ku dabi'ar maza ba sa son sa auri mace mai yaya manzo Allah shi ke hakuri zan zame wa ƴaƴanki mafi alherin uba ma'ana duk tarbiyyar da uba zai ba dan shi zan ba wa ƴaƴanki manzo Allah ya kula da ƴaƴan ummu salama kula wadda baban su ma bai musu irin wannan kulawa ba nabi fa tace ina da kishi yace to wannan zan roki Allah tafiyar da shi wato kishi duk da yake dabi'a ce halitta ce ta mace wasu matan kishin nasu hauka ne ba kishi bane abin da ya kamata mace ta yi kishin mijinta in yana aikata aikin sabon Allah amma wata mijinta zai yi aure sai ta yi kishi idan ya tare da matar banza a waje kuma ba za ta yi kishi ba ita kawai damuwar ta kar a auro wata ta zo ta haihu a gidan ƴaƴanta samu abokan gado wannan musifa ce amma inda zai je gama fallasa a waje wannan ba matsalar ta bane sai ta bar shi da Allah kaga wannan rashin tunani ne domin idan mutuncin mijinta ya zube to ita ina nata mutunci ko ina mutuncin yayanta babu manzo Allah ce wannan ba matsala bane na uku me matsalan ki na uku tace ya rasulullahi na kwana biyu ni ba yarinya bace manzo Allah ce abin da ya ja rayuwarki ya ja rayuwata ma'ana ni ma ba yaro bane na kwana biyu kun fahimta to tayyib amma yanzu abin mamaki musifa za su samu mutum sai ya tura hannu a kai kama kuka zo a gaya mutum ai mahaifin ya rasu sai ya tura hannu a kai kama kuka a gaya mara shi an balle ma shago sai kama ihu yana harganki yuganiya aka yi haka ina masu gadin ni daman na san wannan abun kaza kaza kaza wani abu ya faru na musifa haka mutum ba zai istirja'i ba an kaɗe maka yaronka to ai daman na san masu babaran nan ganganci gare su wallahi ba zan yarda ba sai an je wurin 'yan sanda amma almuhim an kaɗe ma yaro inna lillahi wa juna me yake faruwa ne idan kai istirja'i irin lau'ar da ka ji a kirjinka zafin da ka ji wallahi sai Allah canza ma da mafi alheri watakila wani ya iya tambaya ya ce to mun ji idan mace mijinta ya rasu sai ta yi istirja'i a iya canza mata da wani miji ko idan mutum matar shi ta rasu ya yi istirja'i a iya canza mata da wata matar idan uba ya rasu ko uwa ba idan uba ya rasu tun da manzo Allah ya faɗi wallahi abin sabiti ne tabbatacce ne abin zai domin abin da ake bukata tafiyar da damuwar da ke cikin kirjinka ta iya yiwuwa wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abu bane mai wahala a wurin Allah idan kai istirja'in cewa ina roƙonka Allah ka canza min abin da ka jarbe ni da shi ne musifa ta iya yiwuwa sai Allah ya hada ka da kai da mahaifinka ko mahaifiyarka a aljanna baka yi nasara ba wani irin canji kake bukata sama da a ce mahaifinka ya rasu mahaifiyarka ta rasu amma kun haɗu tare da su a aljanna ai wannan ya komi alheri ubangiji ya datar da mu wa inda du'a'i ba'da wafatil mayyit bil ma'fur haka nan bayan rasuwa mutun yayi wa mamacin shi addu'a bil ma'fur wato addu'o'i wanda nasi ya tabbatar waki da wannan wa inda du'a'i bil ma'fur wa inda du'a fi iftitahi salat hakanan yin addu'a lokacin buɗe sallah bi Allahu akbar mutum ya Allahu akbar wa inda du'a ibistitahi salat da yayin addu'a yayin buɗe sallah alhamdulillahi hamdan kafiran ɗayyiban mubarakan fi wa inda ƙira'at fatiha fi salat da yayin da mutum ke karanta fatiha a cikin sallah wasta gabari ma ya fiha da kuma halarto abin da yake faɗa a cikin zuciyar shi a cikin Fatiha din wa inda raf'ir ra's min ar-ruku da kuma lokacin da yake dago kanshi daga ruku'i wa du'a bil ma'thur da yin addu'a da abin da aka ruwaita wa inda ta'amini fi salat da kuma cewa amin a cikin sallah idza wafaqa qawluhu qawl al-mala'ika idan maganan shi ya dace da maganan mala'iku to Allah zai ansa masa ghairul maghdubi alaihim waladdallin sai mutum ya ce amin idan amin da ka faɗa ta dace da amin din mala'iku shikenan addu'an ka ya ansa wa inda ruku haka nan yayin ruku'i rabbana walakal hamdu sai rafa'i min ruku lokacin da yake dagowa daga ruku'i wa ba'da salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al-akhir a cikin tahiyya ta ƙarshe wa inda qaulik da yayin fadarka qabla salam kafin kai sallama cewa Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to dukan su wannan lokuta ne na ansa addu'ar bawa Allah ya dace da mu wa inda qaulik haka nan faɗanka cewa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdi zuwa ƙarshe wa inda qaulik da faɗanka cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant su ma wannan Allah kan ansa addu'a idan mutum yayi lafazi da wannan wa inda ma da al muslim aqibal wudu bil ma'fur haka nan idan mutum musulmi yayi addu'a bayan ya kare alwala addu'ar da hadisi ya tabbatar wa inda du'a ilhaji yau ma'arafa fi arafa haka nan addu'ar wanda ya aikin hajji ranan arafa a kuma filin arafa shi ma wuri ne wanda ake ansa addu'a wadda'a ba da zawali shamsi kabla zuhur da yin addu'a bayan rana ta yi zawali abinda ake nufi zawal idan rana ta zo tsakiyar sama ana ce lokacin istiwa'i idan ta karkata yamma kaɗan kuma shaki shi da shi zawal daga wannan lokacin kafin a yi sallan azhar idan mutum ya addu'a Allah yana ansa wa fi shahr ramadan hakanan a watan ramadan wa inda jitima'il musulmi na fi majalisar zikiri da kuma haduwar musulmi a wuraren ambaton Allah wuraren ambaton Allah karatun alkur'ani ko karatun hadisai ko sauran darussa na ilimi da dukkan wuraren da ake ambaton Allah idan mutum yi addu'a wurin Allah na ansa wa inda siyahiddi da yayin da idan ka ji cara ta zakara shi ma sai kai addu'a Allah yana ansa والدعاء حالة إقبال القبلة على الله حالة إقبال القلب على الله da kuma yin addu'a a lokacin da zuciyanka ya fuskanci Allah maɗaukacin sarki waddu'a fi ashari zilhijja da kuma yin addu'a kwanaki goma ga watan zilhijja to idan muka duba waɗannan wuraren wanda marubucin ya ambata za mu ga babu ko shakka Allah maɗaukacin sarki na san mu da ni'ima yana san mu da rahama yanzu abin da yake bukata mu roƙa ya ansa mana kuma shi Allah madaukakin sarki a sunnar shi yana farin ciki da mutumin da yake da roƙon shi yake yawan roƙon shi yake yawan addu'a kuma yana fushi da mutumin da baya roƙon shi sakamakon dan adam mutum idan ka roƙe shi yau ya baka gobe ya baka jibi ya baka to za ka ga alaman kosawa a fuskar shi ya fara bayyana koda ko mahaifinka ne koda mahaifinka ne ka tambaya ya baka wata ran zai ce ma ba fa kaɗai ba ne ko kuma in kai kaɗai ɗin ne ma ka ƙaddara wata ran zai gaya ma kai baka da komai sai a baka ba koyi neman na kanka mana to amma Allah madaukin sarki duk lokacin da ka tambaye shi zai baka shi yasa hadisi manzo Allah yake cewa da mutanen farko da na ƙarshe mutane da aljannu duk wasu halitta na farko da na ƙarshe su taru a wuri ɗaya kowa ya tambayi Allah madaukakin sarki bukatan shi ƙarshen abin da kake so Allah ya ɗauka ya baka kowane mutum abinda Allah zai ba su a cikin taskashi bai wuce abinda za ka tsoma tsinin allura a cikin teku kafin da ba wannan ke nuni akan yawan taska ta Allah maɗaukakin sarki da kuma sanya bada a ce mutanen farko da na ƙarshe dala mukaddara ko mutanen masallacin nan za a ce kowa ya lissafa abinda yake so a ran shi a duniya duk wani abinda kake so inda za ka ce kana son a baka adadin abin da ke Najeriya sau miliyan al'amuran ai ba ɗan kaɗan ba ne to bukatu na mutane da aljannu manya da yara maza da mata kowa da kowa a tare kowa roƙi Allah kaza nake so abin da ka tambaya Allah ya baka idan ka auna abin da ke cikin taskar Allah in har za ka iya gane ya rabu kamar ka ɗauki tsinin allura ka sanya a ruwa ka fidda shi yasa wata nake cewa ba ma maganar teku ba ka dauki cokali wanda ake baya rama gari da shi karamin cokali ka cika shi da ruwa sai ka dauko tsinin allura ka sanya a ciki ka fidda idan mutum ya duba zai iya gane ruwan ya ragu ba zai iya ganewa ba to balantana teku wanda yake da yawa Allah ya mar sutura to sai marubucin yace wa zakartu amakin tujabu fi da'awat na faɗi wurare wanda ake ansa addu'a wahiyar sittatun wurare ne guda shida addu'a ala safa wal marwa lil hajji awil ma'utamiyar yin addu'a akan safa da marwa duwatsu ne guda biyu akwai dutsen safa akwai dutsen marwa wanda zai yi sa'ayi yakan fara sa'ayin shi da kan safa ya kare da marwa to yin addu'a lil hajji ga wanda yake aikin hajji awil ma'utamiyar ko mai aikin umara wuri da ana ansa addu'a ne waddu'a dakhilal ka'aba da kuma yin addu'a a cikin ɗakin ka'aba in mutum ya samu damar shiga wa man da'a wanda ya addu'a aw sallah ko yi sallah dakhilal hajari a cikin hajar wannan dutsen da ke cikin ɗakin Allah fa huwa mil bait shi ma yana da cikin ɗakin Allah wuri ne wurin ansar addu'a wa inda du'a hakanan addu'a inda ramil jamara as-sugura wal wusta mutun yayi addu'a a wurin karamar jamra da kuma jamra ta tsakiya ayyamat tashriqil hajj a kwanakin da ake ce musu ayyamut tashriq wato sune kwanakin yanyane wannan ga mai aikin haji bayan an yanka abe ban yanka wa du'a inda al-mash'ar al-haram hakanan mutun yayi addu'a a al-mash'ar al-haram yawman nahari ranan suka ranan yanka lil hajji ga wanda yake aikin hajji wa du'a fi arafa yawm arafa lil hajji da kuma yin addu'a a ranan arafa a filin arafa ga wanda yake aikata aikin hajji wa zakartu da'awat almustajabat kuma yace na ambaci addu'o'in da ake ansa su wa hiya ihda wa 20 da'awa sune addu'a dai dai har guda 21 da'awatul muslim li akhihi muslim bi zahar al-ghaibi daga ciki mutum musulmi yayi wa dan kunshi musulmi addu'a a bayan bayana bai kuma san kana masa ba yanzu wani mutumin da Allah ya jarabe shi da rashin lafiya ko yake cikin halin kakanika yi ko yana fuskantar wani barazana a rayuwa ka san yana da bukatun addu'a ba sai ya ce a tana addu'a ba ka rika yi mar addu'a Allah ka san halin da wani ke ciki Allah ka yi mar mafita ka san wani bayan lafiya Allah ka bashi lafiya kuma kar ka dauka a ranka cewa in kun gamu da shi zaka ga mar cewa na maka addu'a duk lokacin da zaka yi addu'ar mala'iku za su ce amin wa laka mithlu zalik Allah ka bawa wani lafiya ce amin Allah ka ansa wa laka mithlu zalik kai ma Allah ya ansa ma kwatankwacin irin wannan wa da'awatul mazlum haka nan addu'ar wanda aka zalunta wato shi yasa zalunci zalunci abu ne da yake da hadari matukar gaske shi yasa Allah yake cewa na haramta zalunci akan kaina bana yi kuma na sanya zalunci abin haramtawa ne akan ku kar ku yi zalunci wani malami yake cewa az-zulmu marta'uhu wahimun zalunci makiyayar shi alloba take da akwai kar ka dauka cewa zalunci sai ka doki mutum ko ka zage shi ka sa hannu ka ɗauki ƙwandala ta mutum zalunci a baka ajiyar dukiyar mutum ko haƙƙin shi zalunci ne duk wani abin da yake ya saba wa shari'a wanda zai sa haƙƙin wani ya hau kanka wannan abin zalunci to wanda ka zalunta idan ya ce Allah ya saka mini Allah saka masa ke saboda addu'ar shi tana tafiya direct wajen Allah madaukin sarki babu abin da ke shiga tsakanin addu'ar bawa da Allah bawan da aka zalunta idan ya ce Allah wani ya zalunce ni Allah ka bi mun haƙina rantsuwa Allah yi Allah ce na rantsi da zatina la'an tsoron na huwa ba da hi duk wanda aka zalunta ya kawo koke zuwa gare ni ya ce wallahi sai na zalunce shi ko da bayan wani lokaci to alhali mun sani cewa Allah maɗaukin sarki yakan saka wa bawan shi da aka zalunta ko da bai yi addu'a ba wa da'awatul walid li waladihi da gaskiyar addu'o'i wanda ake ansa shine addu'ar mahaifi ko mahaifiya ga ƴaƴansu mahaifi ya wadan shi addu'a ta alheri mahaifiya ta yi ta addu'a ta alheri harshen mahaifa tasiri yake da akwai kwarai akan harshe akan ƴaƴansu don haka duk yanda ɗa zai ɓata uwa rai ko ɗiya ta ɓata uwa rai kada su yi fishi su yi musu fatan sharri a'a idan har uwa za ta ce wa ɗanta Allah wadanka zai fi kyau ta ce Allah shirye ka ta ce Allah shirye ka idan ɗan ya shiryu to shiken ta yi nasara amma idan ɓacin rai ya sanya shi ɗan ya ingiza ta ya tura ta ta wa ɗan tofin alatsi ne ta yi masa tofin alawadai to yaron fa zai lalace ƙarshen ta kuma abin ba zai masa daɗi ba amma duk yadda yaro kai lalacewa uwa ta yi amfani da damarta a matsayinta na mahaifiya wadda ita ce ta goyon cikin ta sha wahalar shi ta ɗauke shi ta rene shi ta roƙi Allah shirya mata ɗanta wallahi magabata nagari Allah ya musu rahama samun nasarar rayuwarsu ya biyo bayan gudunmawar da iyayensu ke ba su fuskan addu'a don muna jin alaƙa ta malamai magabata Allah ya musu rahama tare da 'ya'yansu tare da mahaifansu yadda za ka samu wani baban shi ma ya rasu tun yana ƙarami amma uwar shi ce ta tarbiyyance shi ta yi masa addu'a kaza ta yi masa addu'a kaza ta yi masa addu'a kaza dukkan irin wannan abu ne wanda yake mai muhimmanci wa da'awatul musafir haka nan addu'a ta matafi wanda ya tafiya shi ma addu'an shi asahiya ce wa da'awatul sa'im da kuma addu'a ta mai azumi wa da'awatul sa'im hina yafdur da addu'ar mai azumi a lokacin da yake buɗe baki wancan lokacin da akwai azumin a bakin shi ko da bai kai lokacin buɗe baki ba idan ya addu'a Allah yana ansa hakanan idan mutum ya zo lokacin buɗe baki shi ma ya addu'a Allah yana ansa wa da'awatul imamil adil da kuma addu'a ta shugaba adali wanda yake jagora a cikin al'umma mai tsare haƙƙinsu mai yin adalci tsakaninsu idan yi addu'a Allah yana ansa wa da'awatul waladis salih liwalidai hakanan addu'ar ɗa salihi ɗa nagari ya yi wa mahaifan shi addu'a sawa'un suna da rai ko bayan ba su rai Allah an sa yake misali Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta wa mahaifana Allah ka gafarta wa malamaina Allah ka gafarta wa sauran musulmi maza da mata wannan addu'a ce mai mahimmanci rabbi gifirli wali walidayya wali jami'il musulmi na wal muslimat Allah ka gafarta mun da mahaifana da sauran musulmi maza da mata baki daya wa da'awatul mustaiqiz minan naum hakanan addu'ar wanda ya falka daga bacci idza da'a bil ma'thur idan yayi addu'a da abin da nassi ya tabbata wa da'awatul budqar da kuma addu'a ta wanda ya tilasu wanda ya shiga cikin halin kakani kai karfin shi ya kare dabara shi babu to idan ya maida al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ji abin da zai faɗa domin ya kai matsayin yaqini a lokacin yana ji a ran cewa ya san ba wanda zai imar sai Allah domin akwai halin da mutum ke kaiwa ya san ko mahaifin shi ko mahaifin shi ba sa iyawa duk wanda kake ji a duniya ka san a'a to a daidai lokacin wannan an zo wurin da shi mutum ya yi yaƙiri tabbas ba wanda zai iya sai Allah to idan mutum ya gaya wa Allah ya roki Allah sai Allah an sa masa wa da'awatu man bata tahiran ala zikrillah da kuma addu'ar wanda ya kwana a cikin tsarki bisa ambaton Allah izastaiqaz idan ya falka shi ma in yi addu'a sai Allah ya ansa wa da'awatu man da'a bi da'awati dhunnun da kuma addu'ar wanda ya addu'a da addu'ar sayyidina Yunus alaihi salam lokacin da kifi ya haɗe shi wa da'awatu man usiba bi musiba da addu'ar wanda aka jarrabe shi da musifa idza da abil ma'fur idan yayi addu'a addu'a da nasi ya tabbata wada'atu man da'a bil ismil azam da addu'ar wanda ya roki Allah da sunan shi mai girma ismullahi azam sunan Allah wato anan wurin mutane suna da wani abu sukan ce sunan Allah mai girma wanda idan an roƙe shi da shi Allah yakan ansa in an nemi gafaran shi da shi yakan gafarta idan an nemi yafiyan shi da shi yakan yafi to mutane sai su yi ta tafiya wajen neman ismullahi al'azam a je a samu malami kaza a ce akwai ismullahi al'azam a wurin shi ana son ya bada sai ka kuɗi ya sanya masu yawa ɗauko sunan Allah sai ba su amma duk irin wannan galibi akwai nau'in wanki a ciki mafi yawancin abin da malamai su fi ittifaki sunan Allah mai girma shine Allah shine ismullah al-azam domin dukkan sunayen Allah baki daya ka iya cewa an tsago su ne daga cikin sunan Allah misali zaka iya cewa ar-rahman an tsago shi daga cikin Allah ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min haka har zuwa ƙarshe amma ba za ka ce an tsago sunan Allah daga cikin sunan ar-Rahman ba ba za ka ce an ciro sunan Allah daga cikin sunan ar-Rahim ba ko ka ce an ciro sunan Allah daga cikin al-Malik a'a sai dai ya zama wayancin sunayen inda aka ciro su daga cikin Allah dan haka shine suna mafi kasantuwar shi ma'arifa a cikin dukkanin sunaye baki daya ina fata muna ganewa kuma shine zaka samu ko da wasa ko da wasa ko da a ƙauyance ba a itlaƙin shi kadai ba tare da ƙabafa ta abdu ba misali daga cikin sunaye mukan ce abdurrahman abdurrahim abdulmalik abdulkudus abdulsalam za ka shiga yankokan da ake shirya abdu kawai sai ka ji ana sha salam ko ka ji ana rahamanu ko ka ji ana kudusu akan sami irin wannan a cikin ƙauyuka amma ko da wasa in an sa wa yaro abdullahi ba ka je an cire abdudin arkaci yaro Allah ko da wasa ba ka samu wannan mun fahimta to da haka dan adam ya sani sunan Allah mafi girma shine sunan Allah abinda yake nufi al-ma'aluhu ay al-ma'budu bi haqqin wanda shike da haƙƙin ko cancantar aka daita shi da bauta daga lokacin da mutum ke yunkurin ya zama dan tamore a cikin ibada to akwai nau'i ne yaudaran kai mutum ya zan shi ba zai bautawa Allah ba a sai idan wata bukata tashi ta tashi yanzu ya zo wata gabar da ya san baban shi baya iyawa baba shi bata iya sai Allah sannan ya zan bawan Allah misali mukaddara dalibai a makaranta wani sa'in idan ka samu irin shedancin da dalibai ke yi a musamman manyan makarantu jami'o'i zaka samu abin kare ma baya ci amma idan aka ce an liƙe jadawalin jarabawa za a fara jarabawa rana kaza wallahi za ka ga salahiyya wanda bai sanya hula da aski yake irin askin arna sai nemi hula ya sanya wanda bai sanya dogon riga ya nemi dogon riga ya sanya wanda zuwa bai zuwa masallaci ya rika zuwa masallaci in an yi sallah kaga mutum ya daga hannu yana ta addu'a yana ta addu'a yanzu ya san baban shi bai iyawa baba shi bata iyawa Allah zai iya sai ya koma ya kwantas da kai ya zan bawan Allah salihi nagari in ka ganshi saboda nutsuwa bai kallon sama kasan ke kallo ya nemi dogon tasbih ya rike a hannu Allah baya masa dabara to amma ka dubi al'amari idan ya roki Allah kuma Allah ya bashi sai shi jarabawar idan ya zo ya liƙe ga an liƙe jarabawa sai ga cewa sakamakon shi yayi kyau maimakon ya ce alhamdulillah ihu zai kamar ya mance da cewa ba fa kokarin shi bane ya roki Allah ya sa yayi nasara a jarabawan kuma yayi nasara kaga irin sakamakon da zai yi Allah madaukin sarki ba a san haka ana son bawa yadda ka san cewa mahalicinka mahalicinka ne a lokacin da kake cikin wahala lokacin da kake cikin wadata ma ka san cewa mahalicinka ne shi yasa manzo Allah yake cewa a hadisi kudusi Allah yake cewa ta'arraf ila Allah fi shidda ya'rifka fil ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda ka san Allah fi raha'i a lokacin da ake zaman lafiya ake cikin wadata ya'rifka fi shidda lokacin tsanani da lokacin wahala sai Allah ya san ka nam wa da'awatul walad albar biwalidai da kuma addu'a ta da mai biyayya ga iyayen shi shi ma in yi addu'a Allah yana ansa da'awatul bar biwalidai akwai wani mutum ana ce da shi waisul karani ya rayu a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma sai kasance yana da mahaifiya ya anshi musulunci yana son ya taso ya zo ya ga manzon Allah da idanun shi amma hakan bai yi ba saboda mahaifin shi ta tsufa girma ya kama ta ba ta bukatan a yi nesa a barta ba ta da kowa sai shi kadai wannan dan nata karshe dai Allah ya sanar da manzon Allah akwai bawan kawa ne a wuri kaza yana son ya zo ya ganka Allah ya sanar da manzon Allah akwai bawa na wani a wuri kaza yana so na ya zo ganka amma biyayya ga mahaifiyar shi ya hana manzo Allah ce ga sahabban shi akwai mutum ana ce da shi wane dan kasa kaza ne yana da alama iri kaza yayi cutan albaras a jikin shi ya warke bai wuce kamar tambarin dirhami abin da ya rage ma wannan musajabud da'awa ne idan kun ganshi ya muku addu'a haka manzo Allah ya bar wasiya amma Uwais bai ga manzo Allah da idanun shi ba manzo Allah bai ga Uwais ba har sai bayan wafatin manzon Allah ya ma samu dama ya zo ya aikin haji abin bai yi ba sai bayan wafatin manzon Allah sai ga Uwais ya zo bayan wafatin Abubakar a lokacin khalifancin Umar idan ya hau alhaza yake tarewa matafiya ya rika cewa ina mutanen Yaman yace afikum Uwais akwai Uwais a cikin ku akwai Uwais a cikin ku shekaran da aka yi arashi Uwais din ya zo wani mutum ne mai daraja a wurin Allah mai matsayi amma a ganin ido da shi da sauran talakawan gari duk ɗaya suke a shekaran da Uwais ya zo Umar ya tambaya a fikun Uwais a cikin ku akwai mutumin da shi da shi Uwais suka yi shiru Uwais to akwai wani ana ce da shi Uwais amma dai ga can makiyayi ne su ma ba su ɗauke shi wani bakin komai ba sayyidina Umar ya je neme shi kai ne wani kaza kaza kaza kaza ce in sai ce to da Allah addu'a zaka yi mini sai ce shin addu'a kuma yace kana sahabin manzon Allah guda khalifan manzon Allah sarkin manzon Allah jerin ayoyi sun sauka akan ka na alkur'ani wanda kai muwafa aka ce maka addu'a yace a ni ba dogon labari kawai yi min addu'a manzo Allah ce addu'an ka an sashiya ce in mun gamu da kai mana addu'a karshe dai sai da yawa sayyidina Umar addu'a sannan suka rabu sai ya rubuta karda zuwa gwamnan Yaman cewa wannan bawa ne salihi a kula da shi a yi masa albashi a kula da rayuwar shi kaza kaza kaza yau daga lokacin da ya bar nan gurin ba ƙara jin dure shi ba har inda yau take saboda shi ba duniya bace a gaban shi mun fahimta da kyau ba duniyar bace a gaban shi neman yadda Allah suke yi almuhim abin da ya sa shi taka wannan matakin wallahi shine bai ya ga mahaifin shi idan yaro ya kasance baran biwalidai mai kyautawa mahaifin shi to idan yayi addu'a ga wani Allah yana ansa da haka mu yi ‘ya'yanmu tarbiyya ta gari su zama masu san so na gaskiya so na tsakani da Allah. Wa da'awatul haji da kuma addu'ar mai aikin hajji wa da'awatul mu'tamir da addu'ar mai yin umara wa da'awatul ghazi fi sabilillah da addu'ar wanda ke yaƙi dan Allah wa da'awatul zakir lillahi kafira da kuma addu'ar wanda ke ambaton Allah da yawa wannan ko mace ko namiji wa da'awatu man ahabbahu Allah wa radiya anhu da kuma addu'ar wanda Allah yake so ya da shi. Wa zakartu a hammu ma ya tsallu abdu rabbahu wa hiya tis'at umur. Na faɗi mafi mahimmancin abubuwan da bawa ya kamata ya roƙi Ubangiji shi su ne abubuwa guda tara. Abu na farko, su'alun lahir hidaya, mutum ya roƙi Allah shirya, duk abin da za ka roƙa, abin da ya kamata, ka roƙi Allah shirya da kai. shi yasa Allah ya karantar da mu cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ka shiryar da mu tafarki almustaqim daidaitacce wanne ne shine siratal ladina an'amta alaihim tafarkin wanda kai ni'ima a gare su su wane ne an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim ba tafarkin wanda kai fishi da su ba su wane ne al-maghdubi alaihim wala balin ba tafarkin batacci ba su wane ne abbali mu duba asnaf ne na mutane guda uku ka roki Allah shi yadda kai siratal ladzina an'amta alaihim a wata ayar sai Allah ke gaya mana cewa wa man yuti Allah wa rasulahu wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin وحسن أولئك رفيقا ومن يطيع الله والرسول وندي والله طاعة يوم من الله طاعة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم waɗannan suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa wasiddiqina da waɗanda suka taka mataki na siddiqantaka irin sa Abubakar na Siddiq wa shuhada'i da wanda suka taka matakin shahada irin su Umar irin su Uthman irin su Ali da sauran sahabban manzon Allah wanda ta yi shahada wa salihin da kuma salihan bayi shi yasa sai Allah ce wa hasna ulaika rafiqa yanzu a ce abokin zamanka annabi abokin zamanka shahidi a abokin zamanka bawa salihi me yafi wannan riba wani zai kasance a ce tafiya kuka yi a da kai da wani ko ciyaman din garinku ko kansilan garinku kace ai dakin mu daya tare da wani da muka je aikin hajji ka riga alfahari daki ne fa ya dawo kawai kai da shi amma kun zauna daki da kai da shi amma a wata kila wani komashina ne wani minista ne ko ma ka ce gidan mu ɗaya da shi daɗi kake ji ko da ba ɗakin ku ɗaya ba ko ka ce a unguwa ɗaya muke da shi wayannan kenan to su ne allazina an amallahu alaihim waɗanda Allah madaukin sarki ya musu ni'ima sai na biyu ghail maghdubi alaihim wanda Allah ya fishi da su su wane ne Allah ya qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa abra tabut sune wanda Allah ya fi da su hal unabbiukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah in ba ku labarin mafi sharrin sakamako ma auren Allah so wane ne man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance su wa ghadiba alaihim Allah ya fishi da su wa ja'ala minhum al-qirada Allah ya sanya barai a cikinsu wal khanazir da kuma al khinzirai wa abada tagut da masu bauta gunki mun fahimta da kyau wayannan sune yahudawa kenan abbalin sune nasarawa sune Allah ke cewa wala tattabi'u ahwa a qaumin qabballu min qabl wa adallu kafiran wa ballu an sawa'is sabil wala tattabi'u ahwa a qaumin kada ku bi son zukatan mutanen da su sun riga sun bata sun batar da mutane da yawa kuma sun bace daga barin tafarkin daidai to da haka sai ya zama abinda mutum zai roki Allah madaukin sarki shirya wa su'alullahi lil maghfirata wa dhunub mutum ya roki Allah madaukin sarki ya gafarta wa zunuban shi abu na biyu kenan wurin domin zunufi na mutum shine ake kidanyawa da ayyukan shi na lada idan Allah ya gafarta maka zunubanka shikenan ka samu sassauci idan ko gobe alkiyama har zunubanka suka fa ayyukanka na alheri yawa to mizaninka na zunufi zai yawa karshe sai mutum ya shiga wuta Allah ke yi na uku su'alullahi aljanna wal isti'adatu min nar bawa ya roki Allah aljanna ya kuma nemi tsarin Allah daga wuta bawa ya roki Allah ba shi aljanna shi yasa Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula wanda suka yi imani suka yi aiki nagari aljanna firdausi ita ce makomarsu Allah ya arzuta mu da aljanna abu na hudu su'alullahi al'afwa wal afiya fid dunya wal akhirah ka roki Allah madaukin sarki ya yi ma afwa ka kuma roke shi ya baka lafiya a duniya da kuma lahira abu na biyar wa su'alullahi thabata ala din ka roki Allah ya tabbatar da kai akan addininka domin ibtila'i kan iya samun dan adam ya wayi gari yana musulmi marece yayi ya zama wani abu wanda ba musulmi akan jarrabi mutum ya maraita yana musulmi kafin gari ya waye ya zama wani abu wanda ba musulmi ba shi yasa manzo Allah yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allah ya mai cancanza zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wa su'alullahi husnal aqiba sannan mutum ya tambayi Allah ya roki Allah kyakkyawan karshe fil umuri kulliha a cikin al'amura dukkan su ka roki Allah ya sanya karshen ka yi kyau saboda abinda ake la'akari da shi a rayuwar mutum shine lokacin karshen shi shi yasa zaka samu kullun addu'o'in mu cewa Allah ka ba mu cika da imani Allah ka sa ƙarshen mai kyau shi sa har kullum abinda ake kokowa kan shi idan ya kasance mutum lokacin da zai rasu ya rasu akan aikin alheri to ana yi masa zaton alheri misali a cewa ne yana sallah ya rasu duk dai da yake rabuwa da wanda ake tare da shi ba daɗi to amma dai kasantuwar yana sallah ya rasu to sai ka ji kamar akwai wani nau'i na bushara saboda aikin alheri yake saboda manzala ce kullun yub'athu ala ma mata alai kowane mutum za a tada shi akan abin da ya mutu mutum na karanta alkur'ani sai ya rasu mutum ya dawafi sai ya rasu mutum ya tafi sada zumunta sai ya rasu duk ayyukan alheri ne wannan to haka nan aikin sharri mutum na shan giya sai ya rasu azatun billah yana kan bajau na caca sai ya rasu ya tafi yawon sata sai ya rasu abu ne da ake muna mutum zato to bari a ce mutum ya sha giyar kuma ya yi tatil yana cikin amin kuma sai ran shabar gangan jikin shi amma akwai tashin hankali na fata muna ganewa ɗaya daga cikin malamai yake faɗa a rubutun da yake cewa wani lokaci ya je jidda ɗaya daga cikin masallatai sai iski an yi sallar magarba to zai yin ƙura ya tashi sai ga ɗalibai sun yi da'ira za a yi darasi sai zauna malamin ya zauna aka yi darasin riyadu salihin a ƙari ya ce abin da ya bashi ta ajibi bayan ƙari darasin littafin yana buɗe akan abin da ake ɗora littafin wannan sai mai kiran sallah ya kiran sallah in an ƙari kiran sallah a ansa tambayoyi sannan a tashi a yi sallah ya ce mai kiran sallar na faɗin kalmar la ilaha illallah malamin da ya darasin sai kifa kanshi a littafin haka shi ya mutu to kun ga wannan wani abu ne wanda yake mutum in aka ce dai ka zaɓi mutuwa in aka ce ko ka yi mutuwa iri kaza ka ce yi bayan karanta hadisan manzo Allah ka mutu wani lokaci ladani ne Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya ladani samu tsawon lokaci ba iya zuwa masallaci ya ma tsaya akan kafafun shi baya iyawa bayi in zai je sai an kama shi an sheka faɗi sannan akai shi to zai zauna cikin iyalin shi na kuka lokaci shi Allah ka sanya a duniya ba abinda nafi so kamar kiran sallah Allah me ne maka abinda nafi so a rayuwa ta ka shiga tsana da shi shi yana son in lokacin kiran sallah yayi ko a kafada a kai shi masallaci ne kiran sallah yana kuka Allah in laifi ne ka gafarta min abinda nafi so a rayuwata in yi kiran sallah in sayar da mutane lokacin sallah to karshe da ya kai haddin rashin lafiya ta kai hali ba ma iya sanin wake zuwa yanzu lokacin da ajalin shi ya zo ‘ya'yan shi da matan shi suna tsakar gida suna zarafin su shi ko yana ɗaki a kwanci an fara kiran sallah a masallatai sai aka ji mutum a ɗaki na kiran sallah shi ma aka yi aka shigo ɗaki aka iske mutum a tsaye ya kama gado ya riƙe yana kiran sallah irin yadda aka kiran sallah a masallatai har makwabtan gidan shi sai da suka ji babu speaker amma yadda sautin shi ya ƙarfi yake kiran sallar da ƙarfi na nesa masu na ji shi ma ƙarshe na cewa la ilaha illallah sai kuma kan gona sai kwanta shi kenan ya mutu to haka Allah ke ɗaukan rayukan shi ɗaiɗaiku bayi suna cikin ambaton Allah wani ku za ka samu sai Allah jarabe shi wani sai ya sha giya ma yana cikin shan giyar kuma sai ya mutu wani ya tafi saban Allah ya mutu wata na karuwanci ta mutu haka wani sai ya kisan kai kuma shi ma din ya mutu to wannan akwai ibtila'i nan gurin kwar da gaske to mutum ya roki Allah madaukakin sarki sanya karshen shi yayi kyau wa su'alullah salahaddin wad dunya wal akhirah sannan mutum ya roki Allah ya samu salah a addini da kuma duniya da lahira domin wallahi yan uwa mutum ba zai iya ba sai ya roki Allah madaukakin sarki kwata kwata mutum ba zai iya ba duk yanda kake jin kaiwa ne to shi dan yafi ka makida yafi ka makirci ya san wace hanya zai bai bata ma rayuwa shi kuma dabi'an shedan idan zai shagaltar da kai daga barin ambaton Allah komai zai iya baka mutun ne ya fito ga ana bautawa itaciya an rate abubuwa a jiki ana bauta mata ya koma gida ya dauko gatari a fusashe zai datse wannan itaciyar sai shi dan ya bayyana a cikin sura ta mutum yace masa ina zaka bawo Allah cikin zafi haka sai sai naga mutane a wuri kaza suna kaza suna kaza in ba aka bar su to za su sunnanta mutane mu da sunna sai sai to idan roka da su ka kyale su mana idan fa sun yi kansu Allah zai ma hisabin ka daban nasu daban sai sai ai bai yiwa dole sai mun canza mun kari dake a lokacin Allah ne a ran shi zai yi abin da gaske sai shi dan yake ce masa baka ganin zai fa alheri ka tafi neman abincinka kana fama talauci ka za kanka rikici ƙarshe dai sai sai na alƙawari zan baka dinari kaza to yaushe a gobe jikin fulanka za ka samu dinari kaza ya koma a zuwa sai duba dinari sai ya ɗauka ta zarafin shi ya matsa alƙawarin kullum washe gari kwana na biyu zai duba babu sai sake ɗauko gatari sai ta wurin wani itaciyar sai mutumin ya haɗu da shi ina za ka wuri kaza me za ka yi sai sai kaza sai sai ƙarya kake yi wancan karin dan kayi dan Allah amma wannan ba dan Allah kai ba da haka shedan bai bashi dama ba to duk abin da mutum zai yi yayi dan Allah wa su'alullah dawaman ni'ima sannan mutum ya roki Allah ya dawwama da ni'ima wal isti'azata bihi ya nemi tsaron Allah min zawaliha ni'imar da Allah ya markata gushi wal isti'aza billah sannan mutum ya nemi tsaron Allah min jahadil bala daga wahala ta musifa Allah jarabe ka da ita wa darki shaka da kuma riskar kalkasi da wulakanci wasu ilqaba da mummuna shikawa wa shamatatil a'da da kuma dariyar abokan gaba makiyanka kai wani kuskure sai ma dariya to Allah ka tsare mu daga wannan wa qad zakartul adilla malami ce na faɗi dalilai ala hadhihi almasail kulliha a bisa wannan mas'alolin dukkan su ma a takhrijiha tare da takhriji wa man arada rujua ilaiha duk wanda ke nufin arrujua ilaiha komawa zuwa ga abin da na faɗa falle yarji ilaiha hunak to ya koma zuwa gare ta san inda na yi rubutu akai wa billahi tawfiq da Allah muke neman dace ko gamdakatar ina ga da wannan fa'ida ta bakwai mu kawo karshen ambaton fa'idojin da suke da alaka da ambaton Allah madaukin sarki ko kuma addu'a muna fatan Allah ya sa mana darasinmu na gaba insha Allah za mu shiga mukaddima ta shi mawallafin littafin sannan mu ji me zai gaya mana dangane da abin da ya shafi ambaton Allah kafin ya fara kawo mana azkar wanda kusan saboda su da mun rubuta littafin muna roƙon Allah madaukin sarki ya mana muwafaka kuma da tadda abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya na roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina suke a faɗin duniya muna roƙon ki Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ka ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka samu fi ƙarfin zukatan mu ka samu fi ƙarfin shaitani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cika da imani